لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فيهك السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a yau asabar da safe wato 23 ga watan haka ne 23 ne ko ga watan 24 ne 24 ga watan rabi'u tsani shekara ta 1425 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yini na sha biyu ga watan shida shekara ta 2004 miladiya dan ci gaba da karatun littafin da muka saba yi a irin wannan rana a tuffatu saniya bi sharhi al-muqaddimat al-ajrumiyya wannan kuma shine darasi na talatin da talatin da uku to ina ne za mu tafi yau na yau karshen babin da muka yi karshen babin da muka yi aka samu fa'il wa anwa zahir min haka ne ko yau za mu a anwa'ul fa'il al-mudmar shine muka yi na karshe to shi ke da yau za mu tashi an-na'ib an al-fa'il an-na'ib an al-fa'il amma kamar haka bari mu yi tamrina din mu dan wasa kwakwalwa ba komai karanta tamrina din mu ji
بشرط أن يكون الفعل ماضيا في إحداهما ومضارعا في الأخرى.
كرنتان سكون أبوك صديقك التجار المخرجون ابني الأستاذ الشجرة الربيع الحصان
abin da yake ijal kullu min min al-asma'il atiyati fa'ilan kowanne ɗaya cikin sunayen da ke tafi ake so ka sa shi ya zama fa'ili fi jumla sai ne cikin jumla biyu bi sharti an yakuna al-fi'lu madiyan fi ihdahuma wa mudari'an fil ukhra jumlar farko ya zanto fi'ilin ta madi ne jumla ta biyu ya zanto fi'ilin ta mudari ne wato idan ka dauki abuka zaka sarrafa shi cikin jumla guda biyu al-jumlatu al-ula yakunu fi'luha madiyan wal ukhra yakunu fi'luha mudari'an وكذلك وكذلك صديقك والتجار والمخلصون ابني الاستاذ الشجره الربيع الحصان كل هذه الاسماء يريد منك ان تجعلها في جملتين كل واحد من هذه الاسماء تجعله في جملتين يكون فاعلا منها الفعل في الاولى يكون ماضيا والفعل في الثانية يكون مضارعا to za mu fara da abuka wa zai saki cikin jumla guda biyu ɗaya ma biyu ɗaya mudari na safara abuka yusafiru abuka jamil jiddan wa hada sahal sadiquka na'am ja'a sadiquka eh ja'a sadiquka wannan mun karba sai ta biyan muke jira eh ta ga ban fa'ili ba sadiquka wa arsul ard sadiquka nan da zan fa'ili ba da zan fa'ili ba muna son sadiqu ya zama fa'ili anan ya ga mu ta dani na'am hadara sadiquka aha يحضر صديقك جميل جدا وأن هذا أسهل من شرب الماء يا شيخ نعم في سنة نقبة سيني التجار التجار ربح التجار نعم يربح التجار جميل جدا سنة نقبة سيني المخلصون نعم فاز المخلصون يفوز المخلصون جميل جدا ابني أه. to ai ibni ne ya zama kolan biyu dan ka ce darabtu ibni ba ka da tausayi kenan ina jin ba ka haihu ba shi yasa ka wada wannan maganar ina jin ba haihu ba shi yasa wada wannan maganar wato tasirantuwa da daraba ya duribu cikin nahu ya saka kawo na'am qara'a ibni yaqra'u ibni hadha tayammum bil khair yani wai fatan alkhairi ne wannan qara'a ibni yaqra'u ibni mumtaz sai al-ustaz aha sa'ala al-ustaz yas'alu al-ustaz to sai dai su idan sa'ala yana bukatar mafa'ulan bihi mansub sa'ala al-ustaz man sa'ala al-ustaz at-taliba yas'alu al-ustaz at-taliba domin sai idan sa'ala yata'adda ila al-maf'ul لا يكتفي بالفاعل إنما يفتقر إلى المفعول به منصوب haka shi ma fi idan qara'a kamar yadda wancan malamin ya karanta da su lakin da ba na bana alai jamil ash-shajara ash-shajara ai kai kai da su na'am a abin da yiwu haka ba gyara gyara ku kyale sai gyara jumlar sa kansa ya ce samira ash-shajara su wannan bai ba kyale jumlar ya gama wato ka da daɗin qur'ani kenan yanda da ka da shi qur'ani da sai ka hawa da sai in baka aya sai ka hawa eh ka da shi suratul an'am unzuru ila samarihi idza asmara kaga asmara ma bi yusmiru mudari to idan asmara fi shajaratu asmara fi shajaratu ba samara ba ko samira انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي ان في ذلكم الايات لقوم اثمرت الشجره to kaga wannan fili madi kenan sai kuma mubari idan sa ka mubari ai dan naga maka aikin tusmiru shajaratu asmarat tusmiru na'am sai sai na gaba ko ar-rabi' الربيع an san arrabi yanayi ne cikin yanayin shekara in salakar rabi wato rabi ya riga ya wuce kenan ko ya shigo dai ya wuce ne ko ya shigo a shi nake neman bayani a wajen ya wuce ba in salakar rabi na fa idan salakar ashirul hurumu mudari idan sa ينطلق الربيع جميل جدا جميل جدا الحصان نعم فر الحصان ممتاز ايه يفر الحصان جميل جدا من قبل دولنا كيف تمريننا قبل
هاجمع كل فعل من الافعال الاتيه اثنين وجعل كل واحد منها قائلا له في كل مناسبه
yake hati lafazin hati yana nufin kawo wato ismu fi'il al-amri hati ma'a kulli fi'il min al-af'al al-ati ismayn kowane fi'il cikin fi'ilan da ke zuwa ana son ka kawo masa ismi guda biyu waj'al kull wahidin minha fa'ilan lahu fi jumlatin munasiba kuma kowane daya cikin ka sanya kowane ɗaya cikinsu ya zanto fa'ili ga wannan fi'ilin an gane ko fi jumlatin munasiba a cikin jumla wadda za ta dace wato wanda in kalli larabcin ta yayi daidai cikin jumla munasiba hati ma'a kulli fi'ilin min al-af'al al-atiyati ismayyin fi'li na hadara ishtara yarbahu yanju najaha adda asmarat aqbala waɗannan fi'ilai wato da kuma sahala da karshe waɗannan kowanne fi'ili ne kowanne abin da ake so ka kawo masa suna guda biyu haɗe da shi an gane ku cikin sunayen guda biyu da ka kawo ɗaya dama zai zanto fa'ili ne a jumla wadda take munasiba nan kan akwai wasu kwakwalwa ce ko ita kawo ba akwai wasu kwakwalwa ce abu ne mai sauki amma kuma wasu kwakwalwa eh dan me za su zama fa'ilai ɗaya ne dai zai zama fa'ili ɗayan kuma ya zama duk abin da zai zama ba amma dai ɗaya fa'ili ne bayan za ya so biyan a yi su zama fa'ili ba zai yiwu ba ɗaya zai zama fa'ili na'am abu ne mai sauki amma abin da mutum ya fahimce shi ba sai ya daina da wahala ba zan fara da kalmar hadara sai ka ce me
حضر الماء وساءه
a'a hadara al-ba'i'u mata'ahu jumla din da irin munasiba dan idan ya kawo kayansa ba za ka sai hadara dan hadara haka yi wato fili ne lazimi baya bukatar mafi'ulan bihi mansu hatta idza hadara ahadahumul mautu al-mautu hadara dama dama ka sai حضر البائع كوكما حضر المشتري البائع حضر المشتري البائع anan kaga da almustari da alba'i duka su menene suna almustari ya zama mai fa'il wato ya je wajen su kenan idan ka lura shi almustari ya je inda alba'i yake ne ba wai amma idan ka dauki hadar alba'i mata abu ma na ya kawo kayan sa din to ba zai zama hadara ba sai dai a ce ahdara ahdara yuhdiru ihdaran amma hadara yahdur hudur wannan ba zai zama haka ba don shi ne wannan misalin da na kawo hadara almushtari albai'a shine zai dace da hatta idza hadara ahadahumul mautu الموت هو الذي حضر حضر من hadara ahadahum ina fata mun fahimta yawwa to wannan mun gama da shi bayan mun yi taron dangi sai istara dan istara na'am istara alba'i'u almata'a yayi duk da cewa amma sai in tambaye ka da hausa me kake nufi da wannan jumlar fassara mai ita me kake nufi a nan ne zamu gane yayin ko bai ba ishtara al-ba'i'u al-mata'a me kake nufi da hausa aha aha ya sai kaya ma da kaga ya saya kenan kafin ya je ya sayar a'a kaga larabci ya yi amma na tabbatar zai samu iskali wajen me yake so ya faɗa ishtara tajiru almata'a to me kake nufi anan shi din ba da hausa ya zai kake nufi dan kasuwa ya sai kaya ya yi daidai can din ma in ka ce albayo din ya saya ba sai ya saya ba sun dai zai sayar sai dai galibi da an ce albayo abinda aka saba shine yayi mai ya sayar ba wai ya saya ba to amma ai sai ya saya sannan ya je kuma ya sayar kila abin da ya sa kalmar ya saya ya sayar tafi yawa ta furin jaye a kansa saboda idan ya je zai saya zai saya ne bifa asan wahida amma in ya zo zai sayar zai sayar ne kuma kadan kadan kadan kadan kadan shi yasa kalmar ya sayar tafi yawa a kansa sama da kalmar ya saya yayi daidai to daga nan sai rufi ilin yarbahu na'am يرضه الأستاذ بعلم آه بيضاء إذا ما جملة مناسبة بكنا فكده يجي من جملة domin ba ma san wani abu ya kawo kamar yadda ka kawo karin harafi bi ilmin al-ustaz ism mun yadda العلم كما اسم وما أنا ك... أنت أتيت بالباء ونحن لا نحتاج إليها لا نحتاج إلى هذه الباء نعم أه. يربح التاجر التجارة يربح التاجر التجارة لا يكربها لا يكربها يربح التاجر التجارة ko shaka babu ya fi na wanda malamin ne ya kawo sai dai ya fi kama da mun fassara hausa ne zuwa larabci ya fi kama da haka wato kamar kawai kai tsaye muka ga me muke faɗa a hausa sai muka nemo kalmomin larabci suka wakilci na hausa amma uslubi ya za uslubi arabi inda ba larabci ba ta faɗa haka zai faɗa to bai zama haka ba mi'atan fil mi'a lakinnahu wasa bil gharad to sai dai ba a saba ba malam riba tana shiga ne cikin harkar sayar da sayarwa ba cikin harkar karatu da karantarwa ba kaga tanan gurin ba jumla din ba ta zama munafiqa ba min hadhihi lahi yanzu lafazin yanzu na'am aha bismillah wal to yanzu ashatu min az-zi'bi ba zai yi haka ba dan ka kawo ƙarin min sannan inda ka ce a shatu da sai zanto tanzu na'am yanzu al-mukhlisuna min an-nar abin da ya kawo shi ka ƙarin min minan nar wanda ba mu da bukatar da ismi guda biyu kawai muke so a kawo ba zai yi kuma ba zai yi yanzu almuslimuna nara ba ba zai yi ba hakurin larabcin sai kuma da aka damu ba a cikin tamrini in ma kawo min a ba zai zama wani da wuce ba kuma wani abin da girma ba shi wani wurin da yake ba yin su ne ba ba wa su rufe in ba ana nufin Allah ya tsirar da masu takawa da sira ce yun ji amma wani ruwa bi na suhi yanzu na'am yanzu wato ba zai zama wasu ilimin yanzu a nan wurin ya yi ta'addi zuwa ga wani abu sai da min din nan yanzu minas sijini ba zai yi mu yanzu mukhlisun najata bai yi ba wato na su dama wanda za a samu rikicin kenan sauran waɗancan wanda za ka samu fili suna guda biyu ɗaya ya zanto fa'ili kila ɗayan ya zan iya zanto wa fa'ili babu matsala amma idan ka zo kan fi'ilin da baya bukatar mafuli ko kuma zuwa ga mafuli illa bi wafidatul harf to nan za a samu rikici to nan wurin gaba ɗaya sai ka manta da batun mafuli ka shiga wani zancen daban abin da za ka kabi da wani wuri shine sai ka yi hadafi yayin da ka kawo fa'ili sai ka yi hadafi a kansa shi kenan ina ga muku fahimta ba to yanzu za mu kawo yanzu al-mukhlisun wal mu'minun yanzu Abu Bakar wa Umar zaka yi wannan ina ba ta fahimta illa iyaka mai zance zai tambaye ka min maza minan nar ta ko da kaso da kazina ta fita to amma ana iya shafe abu irin wannan jaruwar majrur din ba ta fasa ma a cikin larabci ba ta fasa ma ainihin ma su kira duni kuma minhu ne amma za ka shafe minhu din an gane ku يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أخر آية تقوى أما أصلا أنت ويشرب مما تشربون منه أما تأكل شاكي الجار والمجرور ده أكن إن شاكي الجار والمجرور كلا رسول نعم أدى ومن كان هنا وصلتي أدى الطالب الواجبة جميل جدا أثمرت نعم ما منك أثمرت الشجرة البرتقال الشجرة ثمرة كده يا رجال أقبل أقبل a ba zai yiwu ba aka banin da yake aduwahu ba zai ba na'am aka bala aka bala ibrahim albayta ba zai yiwu ba shi ma wannan na'am aka bala talibu rakiban wannan yayi ka bala talib suna ne rakib ma suna ne la ta talib ya zama fa'ili rakiban ya zama hal أقبل الطالب راكبا أو عنده ومن يعي نعم سي سهل لفظ سهل wato ana danganta shi ne zuwa ga doki idan ya yi kuka shi ne sahala kukan doki kenan sahala to ya mu gina jimlar a nan wurin sai mu ce ne sahal al-farasu sahalan sahal al-farasu sahalan wato sai zan to wannan mafa'ulin mutlaq dai yayi amma bari mu je za mu samu wani amma da wannan mun karba mabda'iyan na'am sahala sahala a ba zai yi alkhailu ba don alkhailu din ismul jins ne na dawaki gaba daya zai yi lokaci guda su yi kuka su duka sai dai gaba daya adiyan adiyan din ne suke ne mai al'adu ma'ana yana sahalal isanu halaka kaulihi adiyan ma'ana kana nufin adiyan din ya zama to ai adiyan daga al'adu ba zai zama ba zai zama biliyayi ba domin ada ya'adu fa huwa adin eh zai karbi yawon zai karbi yawon ko shakka babu kamar naja yanzu fa huwa najin kaga ba ce najiyan yayi jami'in ina ga wannan yayi sa mun dan wasa kwakwalwa ya ko sai mu shiga cikin sabon darasin mu amma ba mu fa'il karanta mu النهي عن الفاعل Mm.
قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله Mm.
وأول wato wannan abin da ake nufi da annaib anil fa'il shine kuma ake cewa al maf'ul alladhi lam yusanna fa'iluhu wato maf'ulan bihi ne wanda ba ambaci fa'ilinsa ba to sai a ɗauko shi maf'ulan bihi dan sai ya wakilci fa'ili shi yasa ake ce masa annaibu anil fa'il wato wakilin fa'ili jumlatun takawwanat min al fi'li wa fa'iluhu wa maf'uluhu فعرف الفاعل فجيء بالمفعول لينوب مناب الفاعل هذا هو النائب عن الفاعل او المفعول الذي لم يسمى فاعله cikin biyu duk wanda ka faɗa yayi ko ka ce annaibu an alfa'il ko ka ce almaf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ism al-marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu shine suna ma'abucin rufa'a wanda ba ambaci fa'ilinsa tare da shi ba an gane ko kamar ka ce misali jumlar qara'a muhammadun alkitaba qara'a muhammad alkitaba ka gane wurin alkitab wato shine qawlun bihi mansub yayin da ka shafe fa'ili wanda shine muhammad sai ka ce ne quri'a alkitabu quri'a alkitabu anta hadathta alfa'il وأتيت بالمفعول به لينوب منابه li yaquma maqamahu na'am sai ce wa yaqulu وأقول فليكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به نحو قطع محمود
na'am للبسنى al-ghusna na'am
ونحو حفظ خليل الدرس mhm ونحو يقطع إبراهيم البسنى mhm ويحفظ علي الدرس mhm وقد وقد يحدث المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول mhm وحينئذ يجب عليه أن يغير سورة الفعل ويغير ويغير سورة المفعول أيضا وأما وأما تغيير سورة آه، سورة الفعل- amma taghayyur suratul fi'l
أما تغيير آه، أما تغيير سورة الفعل فسيأتي الكلام عليه وأما تغيير سورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يسيره مرفوعا ويعطيه أه- أحكام الفاعل mhm من وجود تأخيره عن الفعل mhm وتأنيث فعله له إن كان هو مؤنثا وغير ذلك ويسمى حينئذ نائب الفاعل mhm أو المفعول الذي لم يسمى فاعله جميل يتي wato zance yana iya ginuwa daga fi'ili da fa'ili da maf'ul kamar za ka kafa a mahmudu lil ghusna kafa a mahmudu lil ghusna hafiza khalilu lid darsa yaqta ibrahim al ghusna yahfazu aliyu lid darsa lokacin da kace wato kafa mahmudu lil husna hafiza khalilu lid darsa yaqta ibrahim al husna hafiza ali lid darsa kaga kullu wahida min hadhihi al jumal takawwanat min fi'l wa fa'il wa maf'ul ko ta jumla ta gina kan wannan wayo guda ko fi'l fa'il maf'ul وتعاقب المتكلم الفاعل من هذا الكلام wani lokaci mai zance na iya shafe fa'ili cikin irin wannan magana wa yaktafi bi zikr bi zikr al-fi'l wal maf'ul sai ya haƙura sai ya takaitu da ambatan fi'ili da maf'uli ba don shi da fa'ili wa hina idan yajibu alayhi an yughayyira surat al-fi'l to a wannan lokacin fa ya zama wajibi kenan ya canja fasalin fi'ilin ya canja fi'ilin fasali ويغير سورة المفعول أيضا كما هذا واجبي يتنجع وتفصلي نفي مفعولا به أما تغيير سورة الفعل فيأتي الكلام عليه تغيير سورة الفعل فيأتي الكلام عليه يبدأ في تنجع فصل فعلي أئذن من تركيبي يتوانا مدنع كان في ذات حسين عند وزي أمشي وأما تغيير سورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يسيره مرفوعا bayan dam hawala bihi ya zanto mansub sai mai da shi marfu wa yubihi ahkam al-fa'il ya ba shi irin hukuncin da ake bayar fa'ili min wujubi ta'khirihi an al-fi'l fa'ilin nan sai ya zama dole ne yin hawalan bihi ya zo bayan an ambaci fi'ili an gane ko wa ta'nisa fi'lihi lahu kuma fi'lin ay masa ya zama mu'annas idan mafulan bihi din ya zanto mu'annas in kana mu'annasan wajen walika da wani haka ويسمى حينئذ نائب الفاعل او المفعول الذي لم يسمى فاعله كما يد مكتب ايه كان مثالي يحفظ علي للدرس وضع من يلم الدرس هو المفعول اذا انت جاوب لفظ علي كيف يحفظ الدرس يحفظ الدرس آه. يحفظ يا ايه باقي من مدرب بني da ya ce hafiza aliyu to sai ka ce hufiza amma ya hafazu to sun yi hafazu eh ta gani ya hafazu aliyu ne darsa na dauka fa ina kake kallo kai ni ta jumla na dauka ta karshe wanda take gabana ya hafazu aliyu ne darsa idan ka tawo sai ka ce ne يحفظ علي الدرس أمدد يحفظ سكتي يحفظ آه يحفظ الدرس كي يحفظ الدرس كذا من قلن الدرس تغيرت صورته تغيرت صورته بعد أن كان مفعولا صار مرفوعا صار مرفوعا sannan idan ka ɗauki ya fatawa ibrahim al-ghusn ya fatawa ibrahim al-ghusna kaga nan sai kace ne yuqta al-ghusn yuqta al-ghusn a madadin hafiza qalilun ad-darsa hafiza qalilun ad-darsa sai kace ne ufiya ad-darsu a madadin qata mahmud min al-ghusna sai kace qutiya al-ghusn a nan gudun ya ce dole ka canza fasalin fi'ili din dole ka canza fasali na mafa'ulan bihi ita bayanin yadda zaka canza sura ta fi'ili din zai zo nan gaba amma yadda zaka canza sura ta mafa'ulan bihi to a nan gudun shine fa tuhawwiluhu ila rafi ba'da an kana mansuban yan sai zan zo marfu'i bayan ko da mansubi ne wannan dai kenan sannan sai mu kalli mafa'ulan din idan ya kasance mace ce to la budda min ta'nisil fi'il idan ya kasance namiji ne labudda min tazkirul fi'l domin da ya zo wajen sai ya karɓi hukuncin da ya kamata fa'ili ya dauka ina ba ba fahimta ina alƙalamin ku ne ko kun batar ina gaba Allah sauke muku shikenan na'am وتعميم كثير من الشركة لازم كده وكده ويجمع هنا بالنائب الفاعل أو المفعول من ثم فاعله كده بقى كده بدل الدرس ده بيجي تغيير الفعل بعد حذف الفاعل قال فإن كان الفعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره
نعم وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره أقول ذكر المصنف في هذه العبارات التغيرات التي تحدث في الفعل عند حذف الفاعل عند حذف فاعله واسناده الى المفعول وذلك انه اذا كان الفعل ماضيا ثم اوله وكسر الحرف الذي قبل اخره فتقول قطع الرسل وهفل الدرس وان كان الفعل مضارعا ثم اوله وفتح الحرف الذي قبل آخره وتقول يقطع الجسم وينفض الدرس wato fi'ili akan wato tagayyurin fi'ili ba da harfin fa'il fa in kana fi'ilu madiyan dumma awwaluhu shi fa'ili a shi fi'ili da ya zanto madi ne canjin da zai samu shine sai a wa damma ga farkonsa wa kusra akhiruhu wato kuma a kasra a karshen sa وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره بل وانتو كسر آخره هو سيدي وكسر ما قبل آخره إلى أبن دي زم ديدي أمدد حفظ ساتي حفظ هذا ضم أوله وكسر ما قبل آخره أمدد قرأ قرئ أمدد كتب كتب وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره إذا مضارع ne kuma sawa farkonsa damma kusa da karshe kuma sai a fataha a madadin ya karau sai a ce yi karau a madadin ya hafazu sai a ce yi hafazu أقول ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله wato mawallafin littafi a nan ya ambatan mana canje-canjen da suke faruwa fil fi'ili a cikin fi'ili inda harfi fa'ilihi lokacin da za a shafe fa'ilinsa wa isnaduhu ila maf'ul a jingina shi zuwa maf'uli wa zalika annahu idza kana madiyan dumma awwaluhu wa kusra al-harf alladhi qabla akhirih idan fi'ili din ya wanto madi to farkon sa sai a masa damma wato harafin da yake kafin karshe kuma sai a masa kasra wa taqulu qati al-husnu wa hafiz ad-darsu wa in kana al-fi'lu mudari'an dhamma awwaluhu wa futiha al-harf alladhi qabla akhirih amma idan fi'li ya zanto wato mudari'i ne to farkon su sai a masa dhamma abin da yake harafin kusa karshe shi kuma sai a masa fatha fa taqulu yuqta al-husnu wa yuhfaz ad-darsu na'am a أقسام أقسام النائب الفائز قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قولك ضرب زيد ويضرب زيد أكرم أمر ويكرم أمر والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربا وضربت وضربا وضربوا وضربنا
wato shi na'ibul fa'il yana da kace kace ban wannan yanka kace kace gare shi guda biyu na'ibul fa'il ko dai zanto zahiri kamar za mu ce hufiza darsu ko dai alkitabu a madadin qara aliyu min kitab ko hafaza muhammadu min dars sai muka ce hufiza darsu ko dai alkitabu kaga nan gurin na'ibul fa'il zahiri wa mudmar zai iya zantowa mudmar kuma وفيه جوكا مثال ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو دي من باب الفاعل ما يملك الظاهر والمضمر اثنى عشر أما وين يك مضمر كما كابيوني نحو قولك درست كذا التاوى من قولهم نائب الفاعل وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن kaga duribti tana magana da al-mukhataba al-mu'annasa duribta al-mukhatab al-muzakkar wa duribtina al-mukhatabain ithnayn sawa'un kana ذكرين أو أنثيين أو الأنثيين وضربتم المخاطبون جماعة الذكور المخاطبون إذا كانوا ذكورا ضربتن جماعة المخاطبات من الإناث وضرب يعني ضرب هو وضربت يعني ضربت هي وضرب أي هما وضربوا يعني هم يعني هم ومن ماضي الفاعل إذا كان مضمرا فأقسامه اثنا عشر قسما نعم أقول ينقسم ينقسم نائب الفاعل فمنقسم الفاعل فمنقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر والمضمر إلى متصل ومنفصل
كرم
وأنواع كل وأنواع كل اسم من الضمير اثنا عشر اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب على المخاطب وخمسة للغائب وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب في باب الفاعل ولا حاجة بنا إلى تكراره هنا.
أقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل. yake yadda fa'il yake karkasuwa gida-gida haka shi ma naibul fa'il ke karkasuwa gida-gida ila zahirin wa mudmar akwai zahir akwai mudmar والمضمر الى متصل ومنفصل في كما الضمير ده ما قد ينتو الضمير المنتصل المتصل كو ينتو المنفصل وانواع كل قسم من الضمير 12 kowane ɗaya daga cikin nau'ikan damiri ko ka saka kansa sha biyu ne ismanin na mutakallim biyu ya zanto damirin mutakallim ne wa khamsatin lil mukhatab wa khamsatin lil ghaib biyar dukan su damirin mukhatab ne biyar kuma damirul ghaib kada in kada sha biyu wa qad zakarna tafsira zalika kullihi fi babil fa'il mun ambace wannan gaba daya a babin fa'ili a baya fala hajata bina ila takrarihi huna ba wata bukata anan ta asaki mai dai ina ga sai mu tsaya anan gurin ko mu tsaya anan gurin abin da ke gaba da irabi ne na jin na da ko lokaci ya kure lokaci ya tafi ko sai mu bari sai abin nan kenan gobe idan Allah ya kai mu gobe da Allah ya kai mu za mu darasin da ya tafi goben na usulul fiqh insha Allah kuma za mu karbi har da wadda gini akan haddan kuma za mu ba da kyautuka ko littafi ko kafir kamar da muka alkawali tun wancan lokacin aka yi ta samun sabani ba mu samu an yi karatu don ba har sai gobe dan Allah kai mu shi kenan akwai mai tambaya eh irhasat alamomi suna irhasat alama ita ce irhas irhasat alamomi ba bisin ba na'am bismillah wala eh arrabi'u yanayi ne cikin yanayin shekara shine lokacin bazara zafi ya riga ya wuce damuna ta dan fara zuwa shine rabi arrabi na'am eh albayu shine sayarwa al-ishtira shine sayi wannan sayarwa wannan sayi eh to hakan kawo albayu din ne wani lokaci yana nufin saye da sayarwa yana nufin yana daukan wannan ma'anar amma ga kawo da albayu shine sayarwa kama al-istira'u kuma shine saye amma kan kawo ɗaya daga cikin su yana daukan ma'anar daya akan kawo ɗaya da cikin ma'anar daya na'am Huh? eh darasin da wasu min kenan sai zanto ba alƙalami malam azan yace guda hudu duk ba ta yi kuma amma sun kawo Allah sun ajiye kaga Allah ba da amfani wato akwai abin da yi isara zuwa gare shi ka'idoji ne masu amfanin gaske wanda kuma ba za mu taɓa fahimta su sosai akan allo da rubutu ko in ce ni ba zan iya yin bayanin su ba sai da allo da rubutu ko ba saboda haka sai na hakura biyu da na so dole ni ma hakura wato da yake ka'ida kaga muhammadun tanwini ne ka'ida duk inda yake tanwini kuma dama akwai nunin saki na kenan ba abin da ake nufi tanwini din dama ba wai faɗuwar sulloli ba faɗuwar sulloli shi alama ce ta tanwini amma hakikatar tanwini shine nunin sakina za'ida talhaqu awaqir al-asma'i lafzan wa tufariquhu khattan wato tanwini kamar wata nunin ce mai dauri da take zuwa karshen kalma idan kalma ta zama suna to kaga lokacin da kace muhammadun ga nunin da dauri ga kuma al-ghusn wato lamun da dauri sukuni guda biyu sun haɗu a larabci idan an sami iltika'u sakinaini sukuni guda biyu to na farko sai a mayar da shi ya zama haraka watani don kalli nauyi a baka ce muhammadun al-ghusna to ita muhammadun nunin din nan a madadin daurin da zamu mata sai mu mayar da shi kasra muhammadunil husna kaga muhammadunil a madadin muhammadun al husna wa huwa thaqilun ala lisan wa nuhawwiluhu ila al kasra ila al haraka fa naqulu muhammadunil husna na'am bismillah wala eh eh daidai ku ta fuskar ma'ana amma ba ta fuskar lirabi ba a lirabi ya zama daban-daban da ban kace hafiza ibrahim nafsuhu ka ga zama hafiza fi'li ibrahim fa'ili nafs ya zama mafaulan bihi a darsa kai darsa ya zama maf'ula bihi mansub amma lokacin da kace ibrahimu hafiza darsa ka da ibrahim ya zama ya zama mubtada kenan hafiza darsahu hafiza fi'li ماضي فاعله ضمير مستتر جوابا تقديره هو يعود الى ابراهيم درس يضع فعلا به منسوب والجملة من الفيل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدا kaga sai zanto jumlan hasil da rufe gaba ɗayanta ita ce kabar din ibrahim sai zanto mu da kenan amma ta fuskar ma'ana ɗaya ce amma ta fuskar mirabi shine zai sha bamban a can ibrahim ya zama fa'il a nan wuri ya zama mubtada na'am ah dama tunda an nai mirabi ku wanda zai iya faɗa idan dan ba za iya faɗa ba ba zan sa yi mirabi ba an ba ta lokaci na'am kullihi kullihi domin kullihi din badal ne na zalika zalika kuma ya ga majrur ne dan shi mudaf ne mudaf ilayhi ne mudaf ilayhi ne mudaf ilayhi ko majrur ne dan ka kullihi badal din sa kenan wa alaikum salam eh ban fahimci wata kalmi ba ba nan ne atis mai tausayi shine atis